بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yan uwa masu kallo masu saurare barkamu da saduwa a wannan shiri namu na hasken musulunci a yau 24 ga watan jumada al'ula shekara ta 2047 wanda ya daidai da 15 ga watan nuwamba 2025 miladiya insha Allah a yau mawdu'in zamu tattauna kuma shine anwa'u kutubil hadith nau'ika na littattafan hadisai a nau'ika nawa nawa ne daban hadisai suna da yawa suna daga cikin ilimin hadisi na daga cikin wato fagage na ilimin addinin musulunci wanda rubuce-rubuce suke da faɗi suke da yarwa saboda ɗalibi in ya san haka to zai san a kowace matsala idan yana nema to wanda littafi kuma zai je ya nema muna da aljawami' muna da almuwaffa'at muna da almusannafat muna da almasanid muna da as-sunan muna da kutubul gharaib gharibul hadith muna da al-ajza muna da al-mashyaqa muna da al-ma'ajim waɗanda rubuce-rubuce da al-musadrakat al-mustakharajat waɗanda rubuce-rubuce da malaman hadisi kowanne in suka faɗa akwai abin da suke nufi a kowanne in suka faɗa akwai abin da malamai suke nufi saboda a takaice za mu ta za mu kokari mu takaice a madalibi kuma da masu saurare masu kallo su ga wato yanda wato Allah ta'ala ya yi mana ado da waɗannan malamai namu wanda suka ba da gudunmawa wanda ubangiji ya kiyaye wannan addini ne da abin da malaman hadisi suka yi na kai kawo wajen kiyaye mana wannan addini in an lura za a ga shi ilimin hadisi kamar yadda watakila in aka saurari shirye-shirye da muka yi a baya mun faɗi muka ce ilimin hadisi akwai ilimin hadisi riwayatan na ɓangarorin isnadi su isnadi shi ne ke cike ka zuwa ga almatan wato shi asalin gundarin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to a ciki zaka ga wani lokaci ana samu wanda zaka ga sun tattaro maka babuka na kunce-kunce na addinin musulunci tun daga babuka na tsarki babuka na sallah babuka na azumi babuka na wato zakka babuka haka za ka ga an tattaro maka babuka wanda wannan wannan hadisai da suka zo a irin wannan babuka ana kiransu aljawami aljami' hadisi na aljami' shine wanda zai tattaro maka hadisai wanda suke akan al'abwa akan babuka kuma babuka na bangarori da dama na addini wannan suna kiransu aljami' za ku ga shi kashi littafin sayyid bukhari ai aljami' aljami ne saboda ka taro babuka da yawa na na wato abubuwa na addinai na addinai da manzon sallallahu alaihi ya kawo mana su banda shi kuma wanda aka wannan faso akan al'abwa akwai al-muwaffa'at muwaffa muwaffa muwaffa da aka rubuta mu muwaffa da tafi shahara yanzu shine muwaffa na Imam Malik amma banda shi akwai muwaffa na Ibn Abi Zaid duk da yanzu babu ita muwaffa na Imam Malik ita kanta wanda littafin nasa ai yana da warwayoyi da yawa ruwaya da tafi da tafi shahara mu a wajen mu tace ruwaya ta al-Yahya bin Yahya al-Laifi amma banda shi akwai ruwaya ta Abdullah bin Muslim al-Qanabi banda shi akwai ruwaya na At-Tinisi wanda Imam Bukhari ke ruwaya ta wajen sa banda shi akwai ruwaya ta Yahya bin Yahya al-Tamimi wanda Imam Muslim ke ruwaya mu ta wajen sa banda banda shi akwai ruwaya da dama akwai ruwaya Ibn Ibn Bukayr wannan dukkan suna nan kuma wato ana ana amfana da su sai kuma littafin as-Sunan su ma duk wannan duk abin da zai hada shine wato su waɗannan duka jawami ne an gina su ne akan al'abuwa za a kawo maka hadisai in aka shiga babin tsarki ba za a fita ba a kawo maka babin babin kuma zakka kuma sai an gama da babin tsarkin baki daya a je da babin sallah baki daya haka za a tafi da shi akan al'abuwa a banda shi kuma akwai bangarori da malamai kira wato bangaren masanid bangaren masanid kamar irin su musnad na Abu Ahmad musnad na Isa ibn Rawiya musnad na Abu Ya'la al-Mawsili waɗanda za ga galibi suna ɗaukar wani sahabi da guda ɗaya su kawo hadisinsa baki ɗaya ba a damuwa a ce wai a babuka ne kawai a'a kawai hadisin abu huraira kaɗai musulun ɗinsa a kawai aje musulun na aisha kaɗai ko aje musulun na ibnu umar kaɗai ko aje musulun na abubakar shi kaɗai musulun na anas bin malik shi kaɗai haka za ka kowane sahabi an an zo an kaɗaita masa hadisansa da aka tabbatar cewa ya ruwaito kowane yana da amfaninsa yanzu idan misali suka ji cewa hadisansa yana abubakar an kiddiga su an san ajalin su wani kaga ba zai iya zuwa ya kuma ƙara abin da babu shi ba wannan kaga amfani irin su wannan masalitin kenan a banda shi akwai abin da kuma malamai sai kira kuma al-musadrak al-musadrakat kamar yadda wato Abu Abdullahi al-Hakim ya rubuta al-musadrak su rubuce rubuce ne da mawallafin zai kokarin rubutawa akan sharɗin wani mawallafi kawai Imam Bukhari da Muslim suna da rubuta sun rubuta hadisan su ne akan cewa su sun dogara ne akan waɗannan asanidun nasu waɗannan isnadodi wanda suke da ingantattu ne to shi kuma alhakim sai ya zo sai ce yanzu bari in rubuta wato wasu hadisai da basu fitar ba kuma suna kan sharadin su a saboda kai kamar yana an karar da su kenan almusatarat din su a to wannan shi a kira wato almusatarakat abu abdullahi alhakim yayi wannan kokarin ya kawo hadisai da yawa wanda zai zo zai ya ce maka ala shartihima ala shart shaykhaini banda su kuma sai da tafi na almusakharajat da ake da shi almusakharajat shine wato wato abinda mutum zai zo ya rubuta kamar shi ba kamar bukhari da muslim din sai wani mawallafi zai ce to yanzu zan kawo hadisan da shi bukhari ya kawo a cikin littafin sa amma kuma zan kawo da isnadi na zuwa ga shi bukharin ba sai dai in kawo da isnadi na zuwa ga zuwa ga wato malamin malamin shi wannan malamin da yawan littafin wanda ke mu tarayya da shi a wajen malamin ko malamin malamin sa amma kuma zan fitar da nima hadisin irin wani hadisin da ya fitar da shi wanda wannan shi za ga musakharaj na na su al-isma'ili na su abu awana da sauransu za ga akwai musakharajat da aka yi masu imamu al-bukhari ko muslim da sauransu da su al-bukhari da sauransu wannan duka rubuce-rubuce da malamai suka rubuta wanda wato abinda suka yi nufata shine abinda bukhari ya fito da yace innamal a'malu binniyati to ni ma yanzu sai in kawo isnadi na ba irin isnadin imam bukhari ba sai mu je mu Allah shi ko a malamin Bukhari ko a malamin malamin sa amma ko zan kawo hadisi irin wannan wannan kaga daga cikin abin da ƙara gaya maka shi da Bukhari nan ba wai da ma can wai shi ma kawai wani an gaza kawo ingantattu ne shi kadai iya zuwa je kawo ba a'a wannan hadisin da ma can su ma malamai sun san sun san su shi dai ubangiji ya wafaka shi ya datar da shi shi ne ya samu ya samu a lokacin sa ana bukatar wannan kuma shi mai fara zuwa da shi to kuma kamar yadda aka sani wanda ya riga ya zuwa ga wani aiki alkhairi ya da alkhairin nan da ya riga ya zuwa gare shi to banda wannan banda shi wani lokaci almusakharajat ana iya samun kaga hadisin da shi malam bukhari ko malam muslim ya kawo shi wanda yake almusakharij shi bai da hadisi irin wannan hadisin da wannan isnadin ko kuma bai da hadisin ta hanyar isnadin zuwa ga wannan malamin mawallafa in bai da shi wani lokaci kaga ba zai kawo ba sai ya wuce kawai abin sa wani lokaci kuma in ya tsasu su kenan sai ya kawo da isnadin zuwa ga wannan malam amma wannan shi fi karanci galibi yana kawo isnadin ne shi a karan kansa wannan shine al-musakaraj a banda wannan kuma sai kuma kutubu gharaib al-habib littafin da aka rubuta kan gharib al-habib wanda wai kan ɗaliban hadisi ya zama yana wata kalma bai santa ba ya je ya dinga ninkaya cikin abin da su ba ba su da hazbi a ilimin hadisi bai san mazala in ya faɗi kaza me yake nufi a lokacinsa ba sai aka kadaita wannan fage shi ma da wallafa aka rubuta wanda ya kai kululwa wajen wannan ya kuma buɗe ƙofa ya zama an sallama masa shine Abu Ubayd Al-Qasim ibn Sallam karasa Imam Ahmad ne wannan a tun a lokacin sa kani na hudu ya rasu a kani na uku afwan ya rasu ya ga dimi da wani abu ya rasu a tun a lokacin sa ya rubuta garibul hadith din sa banda shi akwai da suka biyo baya har zuwa kan su an-nihaya fi garibul hadith ibn al-Athir su al-khattabi duka su gabaninsa sun rubuta duka an sha su ibnu qutayba duk sun rubuta ne rubuce rubuce akan garibul hadith dan kana da wata kalma ce garibul hadith na Abu Saq al-Harbi wannan duk rubuce rubuce da malamai suka yi suna da yawa a wannan fage banda shi kuma sai kutubul aqraf wannan shi wa fage ne nashi na musamman shi kutubul aqraf an yi ma dalibi ne mai daliban hadisi saboda ya samu sauki ina neman wani wasu lafuza na hadisi kuma ya kasuwa ya sarrafa da su kuma ya iya wato kokarin komawa zuwa ga suwaye ina ake tsammanin hadisan kutubul aqrab kusa yan baya suka wallafa saboda bukatuwa haka musamman almiziya da littafi tuhfatul ashraf bi ma'rifati al aqrab na almizi ya rubuta wanda kowane hadisi ya kawo idan ka maka bangare na hadisin sai ya ga maka to wani da wani wani da wani ya fitar da shi saboda a samu sauki banda wannan akwai kutubul ma'atim wanda ya kamata mu faɗi shi matan kafin wannan كتب المعادم كما معجم نعى الطبراني الكبير معجم الكبير ده معجم الاوسط ده معجم الصغير shi wannan imam abu al-amr qasim al-qabarani ya bi tsari ne ɗaya daga cikin wannan abin da zan faɗa ko dai ya zo ya gina shi shi ma akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ake musnad sai ya gina shi akan sahabbai ko kuma ya zo ya gina shi akan wato malamansa akan malamansa sai ya gina amma idan ki jera su sai ya jera su a kan tartibi na mu'jam wato ba zai je ya fara kawo maka wato ya kawo alimin kuma kawo ya'un ba a zai marattaba maka so zai jera maka so akan tartibi na mu'jam tartibi na wato al-huruf haka haka yake jera abin sa na Abu Qasim al-Tabarani banda wannan kuma akwai a bangare na al'ajiza shi al'ajiza galibi wato akan samu wani rawi ne guda ɗaya sai a zo a ce za a yi mushi za a rubuta hadisan shi baki shi kadai a ce wannan juz'i ne ko kuma a samu wani mawdu'i guda ɗaya sai a ce shi za a kadaita shi ga wallafa kadai kawai imam bukhari za ku ce yana da juz'ul qira'ati khalf al-imam juz'ul qira'ati khalf al-imam wannan duka akan wannan yayi akan wannan wato karatu bayan liman akan wannan ya yi shi to wannan shi ana ganin al'ajiza wasu bangarori ne kawai guda ɗaya ko kuma rawi ne guda ɗaya za a samu a cikin mutane sa baki da sai a kira shi juz'i a banda wannan akwai littattafai da ake rubutawa na jam'ul jawami' wannan kuma yan baya suke rubutawa shi jam'ul jawami' ana kokarin hadisan ne baki da sai a tattara lokaci waje guda ɗaya hadisan akwai jami'ul usul na ibnu afir kusan hadisai ne na usul sita duka ya dinga hada maka shi a waje daya har ma da muwaffa akwai kanzul ummal na aliyu al-hindi shi ma haka diya bai tattaro har zuwa kan suyuki yana da wato aljawami din sa da ya rubuta akwai kuma bangare na az-zawaid shi bangare na az-zawaid kowanne mawallafi bukhari da muslim da abu dauda da sauransu kowa yana da abinda wasu hadisai da ya kawo galibi sun fi ittifaqi amma kuma ana samun daya biyu uku haka wani hadisai da abu da ya rubuto wanda sauran marubutan duka ba su ruwaito ba to sai malamai suka saboda bukatuwa haka suka ɗibo wannan hadisan suka wallafa a waje suka kira su da zawa'id kare-kare na malam wani altafinsa akwai zawa'i na imamu ahmad akwai zawa'i na abu na ibnu maja na su abu da sauransu wannan zaka je wanda yake wallafa wallafe suka shahara a wannan babi shi da littafin al-haythami al-hafiz al-haythami ya da majma'u zawa'i da majma'ul fawaid banda shi kuma akwai al-maqalib al-aliya na ibnu hajar al-asqalani wanda da rubuta rubuce da aka rubuta akan a cikin wannan babi na az-zawaid to idan an gaba kuma akwai uqul ilal wanda shi ma wasu nau'uka ne daban a ilimin hadisi kutubul ilal su wato ilmuka ne wanda ake zuwa ake tambayan malamai galibi manyan malamai da suka yi zama shakunduwa wannan ilimi din ake tambayan su akan wasu hadisai akwai kurakurai ko babu hadisi na wani ne ko ba na wani ba wannan galibi masana sai suka yi wannan maganar ba wai ɗalibai irinmu ba zaka galibi irin su imamu ahmad ne wanda ya zama ya fi shahara a wani babu shine ali ibn abdullahi al-madini shi ya fi shahara yana da ilal yana da ilal hadith banda shi akwai imamu ahmad shi ma yana da manganu da yake da shi akan ilal banda shi akwai al-ilal na abdurrahman ibn abi hatim ar-razi in ka je ka duba babu abin da za ka gani illa na tambaye baba na Abu Hatim sai Abu Zur'a na tambaye su su biyu kan hadisi na kaza a hadisi na kaza batil ne bai tabbata ba hadisi na kaza ba hadisin wani bane hadisin wani ne wannan ana kiran shi kutubul ilal a nan ne za a ke samun su banda shi sai sai kuma al-ilal na azara kutubi shi ma babban malami ne a wannan bangare banda wannan bangare kuma na kutubul ilal sai kutubut tawarikh littattafai na tarihi da ma'rifatul rijal wannan shi kuma ana gaya maka wato kowane rawi a gaya maka tarihinsa a gaya maka ya ji duk malam wani yana ruwaya wajen su malam wani a gaya maka da kan ce ya ce maka wani daga wani to bai gan shi ba bai saurare shi ba hadisi ne mursal hasan al-basri daga abu huraira to bai ji bai ji hadisin abu huraira ba hasan al-basri daga ali bin abi talib to bai ji bai ji daga ali bin abi talib ba wannan ana kiransa wato kutubul tawarikh wa ilmi rijal wannan zaka gani su ibn ma'in suna da maganganun da suke da shi akan wannan ana tambayar su kan malamai da yawa su adduri su fahman ibnu fahman da sauransu akwai tarihi na abi haitama akwai tarihi na imamu ahmad da masail da aka tambaye shi bayan nan kuma malamai sun dinga wato rubuta tattaro waɗannan maganganun nasu a har ya bayu aka samu al-kamal na al-maqdisi aka samu tahdhibul kamal na al-mizzi aka samu tahdhibul tahrib na al-hafiz ibn hajar al-asqalani da ire-iren su da su sirar alamin nubala duk za ka akwai maganganun na rijal a cikin su man da wannan kuma akwai bangare na at-tahrij shi kuma wannan ana zuwa ne a sami wani wasu daga cikin malamai sun kawo wasu daga cikin hadisai wanda a hadisan kuma wasu faɗi suwaye suka ruwaito ba sai zama daga baya ana buƙatar a san inganci ko rashin inganci don haka sai aka zo kowane hadisi ana ce maka to hadisi wani da ya ce matsala ya ce to wannan hadisin mai rauni wani a wannan bai inganta shi a wannan ma bai ma inganta ba wannan akwai altabi da suka shahara a wannan babi akwai nasbur raya ne hadisi da hidaya na al-zainai banda su kuma akwai al-mughni an hamdul asfar na alhabi al'iraqi banda wannan kuma akwai talhis na habir na alhabi ibn hajar al-asqalani wanda asalin sunan tabu shi ne a tamis kamar yadda wato malamin muhammad sani umar ya haƙaƙi banda wannan kuma akwai da yawa daga cikin wadda wallafe na wato al'albani silsilarsa za a galibi na takharijin waɗin waɗannan hadisan ne aka same su banda wannan watakila a gurguje akwai kuma wanda za ka san wallafa littafi akan alhadithul wanda suka shahara wanda suka shahara alal alsu sun shahara ne akan wato abin da za ka galibi a ce wannan al-mawdu'at na ibnu jawzi cewa sun shahara amma ba su inganta ba da sauransu da sauransu da dai sauran abubuwa da suke da yawa a wannan babi amma ya tabbatar da masu saurare wannan dan abin da aka faɗa to zai zama wato dan ba mutum ya fahimci ɗabi'an wallafe wallafe a wannan fage na ilimin hadisi abin da muka tafi Allah ba mu nada abin da muka fi sallallahu alaihi ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh